بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren talatin ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sha biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar al'imam al-hafiz abu abdullah Muhammad Shamsuddin Zahabi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin da yake ɗaya ne tamkar da dubu daga cikin jirgin littattafai da malamai suka rubuta kafin shi da kuma waɗanda suka rubuta ainihin a bayan shi kamar yadda na gabatar da bayani wannan littafi da farko na fara karantar da shi da ta'aliƙin ainihin Samir sai dai ta'aliƙin Samir ta'aliki ne takaitacce kwarai da gaske a lokacin da wannan tahqiqi na mashhur ya samu gare mu shine sai muka sake shawara ɗauko karatun littafin haka ta iya yiwuwa kai da kake bibiyar karatutukan sai ka ji kamar an yi kwan gaba kwan baya a'a waɗancan karatutukan mun tsai da su ne tsaf muka sake ɗauko wannan karatu shi yasa ka ji yanzu aka zo kasad na goma sha biyar wannan littafi ne da ke yin wa'azi a bisa hasken Qur'ani da Sunna da kuma tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka dora al'umma akai ɗaya daga cikin malamai ne na tauhidi da hadisi da tafsiri da tarbiyya ya rubuta wannan littafi sai dai idan jama'a ba su manta ba muna karatun wannan littafi so da dama sai na ce za mu ringa ainihin wato ɗauko wasu matsaloli waɗanda aka da aka yi dace ibn al-qayyim ya tattauna su a cikin littafin shi ad-da'u wad-dawa ko kuma littafin al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wannan littafi kamar yadda ne bayani a wurare da dama shi ba wai yana bayanin kaba'ir din bane kai tsaye sai dai yana bayyana barnar da ke cikin kowace kabira ne da kuma irin adadin dameji da ta'adi da ita wannan barna take yi shi yasa ina ma da ka je ka saurari kaset din mu na goma sha hudu wato wanda yake kafin wannan a inda malam ya kankare mana karatu dangane da hukuncin kisan kai to sai muka dauko littafin ba ku manta ba muka ji daga cikin tattaunawar da malam ya dangane da barnar da ke tattare da kisan kai a yau al'imamun hafizun zahabi Allah maraukakin sarki jikin shi cewa yi alkabiratu salisa laifi na uku daga cikin ƙasaitattun laifuffuka ko kuma manyan laifuffuka da ake kiransu alkaba'ai asalin kalmar alkaba'i bahaushe ya aro ta ne daga alkaba'ir sai ke cewa alkaba'i wato bala'in laifi mai mummunan girma mun bayyana me ake nufi da kabira a cikin ainihin farko-farkon karatuttukan nan namu shi yasa babu laifi za ka iya zuwa ka samu kaset din farko insha Allah zai taimake ka wajen samun bayanai waɗanda kuma mun alƙawaranta cewa za mu yi wani karatu na musamman dangane da muƙaddimar littafi insha Allah as-sihr sihiri tsafi asiri tsubbu duba gobe da nisa duk suna karkashin abin da balarabe yake kira as-sihr as-sihr kalma ce ta larabci ma'ana juyar da abu daga yadda yake to amma anan ana nufin juyar da abu daga yadda yake ta hanyar wata surkulle ko kuma ta wata hanya daga cikin hanyoyin sabawa Allah shi yake nufi da as-sihr ita wannan kalma ita ce bahaushe ya ara yake cewa asiri ita ce dai asir ne sai ce asiri ita wannan kalma ita ce bayarabe ya ara yake cewa ashiri duka dai su ne asalin kalmar dai ita din ce asir to sihir da larabci kalma ce wadda ta tattaro waɗannan ma'anonin da ka ji na faɗi tsafi duba bugun ƙasa da duk waɗannan al'amura da ke da alaƙa da su za ka ji an shigo da su a ƙarƙashin wannan karatu insha Allah bana yace li anna sahira la budda an yakfur abin da yasa aka ce sihiri babban laifi ne saboda babu makawa duk wanda yake yin sihiri ko tsafi dole ne sai ya zama kafiri qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki dai ce waye walakin shayatin kafaru sai dai shaydanu ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra saboda suna karantar da mutane sihiri kaga karantar da mutane sihiri kafirci ne koyon sihiri kafirci ne aiki da sihiri kafirci ne neman a yi maka sihiri kafirci ne shi yasa ya fara da cewa mai anna sahira la budda an yakfur babu makawa dole duk wanda ya alakantu da sihiri to sai ya kafirta kowace irin alaka ce in dai ka shiga da sihiri to sai ka kafirta wannan aya ce daga cikin ainihin ayoyin alkur'ani a cikin suratul baqara aya ta 102 manan ce wa malil shaytanil mal'uni gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa liyushrika bihi illa liyushraka bihi shedan wanda yake la'ananne ba shi da wata manufa ta ainihin koyar da dan adam sihiri sai don a yi tarayya da shi a wajen bauta Allah illa li yushraka bihi illa li yushrika bihi sai don shi dan adam din da shedan ya sa shi ainihin wato yin sihiri yayi tarayya da shi shedan din wajen bauta Allah wato shedan manufar shi ta sanya dan adam yayi sihiri ita ce dan adam ya zo yana sanya shedan a matsayin abokin tarayya Allah domin abubuwa ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake iya yi sai kuma a neme su a wurin wani wanda ba Allah ba to wani wanda ba Allah ɗin nan ba shine shedan to manufar shedan ta ya sanya ɗan adam ya yi shine don ya dawo ya bauta mishi yana mai haɗa shi da Allah a wajen bauta wa qala Allah ta'ala an haruta wa marut dangane da waɗannan mala'iku da aka bada labarin su haruta da marut Allah cewa wa ma yu'allimani min ahadin babu wani wanda suke karantarwa hatta ya kula innama nahnu fitnatun wato Allah yana kore karantar da sihiri da aka ce wasu mala'iku sun sauka a Babila a ƙasar Iraki suna yi wai waɗannan mala'iku sunan su Haruta da Marut Allah ya ce ko da ba su taɓa karantar da wani sihiri babban me har a ce wai suna cewa innama nahnu fitnatun fala takfur ko fa fitina ce kaka kafirta wato a yadda kissar take cewa wadda ƙarya ce bata inganta ba ko wasu mala'iku ne Allah madaukakin sarki bayan da ya saukar da ainihin annabi Adam da irin yadda so ga ƴan adam sun dawo suna saban Allah sai suke bugun kirgin cewa ai ba irin ta nan da su ne mala'iku aka aje a bayan ƙasa ba za su irin wannan barnar ba wai shine Allah madaukakin sarki sauke su a garin Babila ta Iraki su biyu ne sunan su Haruta da Marut suka je suna karantar da mutane sihiri suka je har suka samu wata mata suka ainihin yi lalata da ita hatta ciki lokacin da suka ji asirin su zai tone suka je suka kama matar da dan suka kashe dai duk wannan ana dangantawa ne zuwa ga ainihin waɗannan mala'iku sai Allah ya ce ƙarya ne bai taɓa saukar da wasu mala'iku ba balle a cewar yadda kissa ta ce wai in ka zo zaka koyi sihiri a hannunsu su mala'ikun sai ce maka amma fa kada ka kafirta domin mu ma fitina ce mu ma jarabawa ce ta same mu muke ganin cewa zaman duniyan abu ne mai sauki aka kawo mu kuma gashi mun kasa gashi muna tsafi gashi muna gashi muna gashi muna to a yadda kissar ta ƙaryar take cewa wai in ka zo gurin su koyan sihiri sai su ce maka inna ma nahnu fitnatun fala takfuru mu fa fitina ce karka kafirta sai ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi balle ma mutane su ta koyan sihirin da za su raba tsakanin mutum da matar shi daga gare su yanzu ne ake cewa ba a saukar da mala'ikun ba balle har su zo suna karantar da tsafi balle garin karantarwa asirin da cewa su fitina ne karka koya ka kafirta balle a ce har mutane su ta koyan sihirin da za su iya raba tsakanin mutum da matar shi yanzu a karkashin wannan gaba ɗaya an ƙaryata kissan ne gaba ɗayanta sannan aka bi gutsatsarin ta aka ƙaryata ta ba a saukar da su ba kaji an ƙaryata kissar gaba ɗaya to sai kuma aka zo ana duban wasu gaɓoɓi na kissa ana sassare su balle su ce mu fitina ne kar ka koyi sihiri ka kafirta balle su rinka koyar da sihirin da zai rinka raba mutum da matar shi duk ba a yi haka ba ƙarya ce an fahimta jama'a ila an kana har inda Allah madaukakin sarki ce wa laqad alimu laman ishtarahu su malaman yahudawa da suke danganta wannan sihiri zuwa ga waɗannan mala'iku suke danganta wannan sihiri zuwa ga annabin Allah Sulaiman wa laqad alimu haƙiƙa sun san laman ishtarahu duk wanda ya shiga cikin hanyar tsafi malahu fil akhirati min khalaq alahira ba shi da wani rabo wato asalin kissar malaman yahudawa ne suka kagata sun kagata ne saboda dalilai da dama na daga cikin dalilan shine suna ainihin wato inkarin abubuwan da Allah madaukakin sarki yawa annabi Sulaiman na baiwa sai suka ce ai duk abin da annabi Sulaiman yake yi ba komai bane sarki ne na gargajiya to cewar Sulaiman sarki ne na gargajiya to sun yi inkarin annabta shi kenan to sa'annan mu'jizoji da annabi Sulaiman yake da su na horewa da Allah ya mishi game da aljanu in ka karanta alqur'ani suratu saba zaka ga abubuwa da yawa makamantan haka sai suka ce wannan kuma tunda ba annabi bane sarkin gargajiya ne to sarakunan gargajiya kuma ba a ba a raba su da tsafi sai suka ce don haka abubuwan da yake yi tsafi ne kun ji wannan kenan ana nan suka ta yada wannan jita-jita akan shi yana mutuwa domin dai su iya gaskata wa kansu wannan jita-jita ku ji wannan da kyau don su iya gaskata wa kansu wannan jita-jita sai suka yi marmaza shedanin da suke aiki da su sai suka rubuta littattafan tsafi da wasu hatimai waɗanda ake sawa hatimin annabi Sulaimana in yana son aljani ya kaza hatimin annabi Sulaimana in yana son kaza hatim duk sai suka rubuta waɗannan manyan manyan littafai kafin a ankara sun daga wannan karagan mulkin shi wato gaban mulkin shi sun zuba sai suka watse su waɗannan aljanu da suka watse da aka zo ana binciko kayan annabi Sulaiman sai aka ga wannan ainihin katafaren littattafai manya-manya na tsafi to sai malaman yahudawa yanzu suka samo wa kansu hujjar da za su faɗi cewa to fagata ta fa tabbata abinda suke faɗi Sulaiman matsafi ne aka ce ina dalilin ku sai suka ce ga littafan tsafin to yanzu hatta waɗanda suke inkari kuma to ya rage musu ba wata hujja kenan da haka sai suka koma sai suka karba to sai aka waye gari wannan maganar ta samu ƙarfi a cikin tarihin Yahudawa duk inda aka samu Yahudawa waɗanda suke yin tsafi daga cikin su sai suna cewa daga Sulaimana ne to annabi ma yayi balle su don haka daga Sulaimana ne waɗanda kuma ba sa yi daga cikinsu suna soka annabi Sulaimana sai ce ai Sulaimana ba komai bane sarki ne na gargajiya wanda ya mulki mutane da tsafi to menene dalilan su duk ga waɗannan littattafai to waɗannan littattafai jama'a su ne aka ta rubuta su da harsuna mabambanta aka ta yada su a bangarori na duniya iri-iri ana nuna wa mutane cewa ga hatimin annabi Sulaimana duk wanda ya girma a nan kasar Hausa musamman in ka taba karatun soro ko ka taba karatun allo musamman in ka kasance daga cikin waɗanda ka shiga cikin gardawa sosai ka san akwai irin waɗannan abubuwa sanannu ne ba abubuwa ne da ake musu ba to amma abin da zaka ce annabin Allah Sulaimana a ce ba zai yi mulki ba sai da waɗannan murabba'ai waɗannan ainihin zane-zane na akwatuna da harufa waɗanda suke na tsafi ne amma ba za su taɓa nuna maka cewa tsafi ba ne sai a nuna maka cewa hatimin annabi sulaimana ne hatimin annabi sulaimana sai ka ce na ne sai a ce ai da shi yake wa aljanu kaza da shi yake wa aljanu kaza to in ya zama aljani annabi sai ya rubuta wasu hatimai sai ya kira sunan wasu waɗanda ba Allah ba sannan zai iya yin wata mu'jiza tashi to ya tabbata ba annabi ba ke domin annabi baya buƙatar sai ya wasu techniques sai ya wasu aiki sai ya wata hidima domin wata mu'jiza ta faru in dai ba hidima ga Allah ba kamar Allah madaukakin sarki shar'anta mishi tashi ka karanta addu'a kaza tashi kai sallah raka'a kaza ko makamantan haka amma a ce sai ya wasu danna danna sai ya wasu kaza kamar kai da kanka ne yanzu kana zaune in kai yunkura baka tashi shin akwai wata giya ne da kake tokari daga jikinka sannan ka tashi in kana so ka tafi akwai wata giya ne da kake karawa ko kake ragewa in kana son kai reverse ko kai dama ko hagu ya zama ɗabi'ar jikinka ne ko to karama ɗabi'a ce ta annabawa idan Allah ya nufi ta faru mu'jiza ɗabi'a ce ta annabawa in Allah ya nufi ta faru sai ta faru ba tare da sai an yi mata wata hidima ba jama'a mun fahimci wannan to idan ya zama mu'jiza ce gare su kuma sai ya zama kai yanzu ga mabudin wannan mu'jizar da kake da shi to shikenan bata zama mu'jiza ba don abin da ake nufi mu'jiza abin da ya gagari kowa yanzu alqur'ani mu'jiza ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai dan haka duk wani musulmi da ya iya karatun alqur'ani mu'jizar annabi ce ba mu'jizar shi ba ko an fahimta jama'a to amma in ya zama kuma wani yana da wata mu'jiza a cikin wannan al'umma to sai a ce to shi kuma ya waye gari kenan ya zama wani sabon annabi daban wanda kuma wannan ba zai yiwu ba to sai dai kenan duk abin da wani zai yi a ƙarƙashin wannan al'ummar sai dai a cikin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa sallama to ita kuma mu'jiza ana samun ta ne ta hanyar bin Allah to waɗannan haruffa da waɗannan murabbi'ai waɗanda ainihin murabba'ai waɗanda ake tsarawa ana cewa da waɗannan layu da waɗannan guraye da waɗannan kambu ba su daga cikin abubuwan da za a kira su mu'jizar annabawa balle a ce kai in ka yi su ta zama karama gare ka sakamakon haka ka zama wali a ƙarƙashin wannan malam yake tabbatar mana da cewa wannan kissa dai ƙarya ce kamar da Qur'ani yake nunawa Sulaimana Haruta da Marut dukkaninsu ba su yi sihiri ba kuma ka duba kamar yadda alkali abubakar mahmud bin yake faɗi a cikin tafsirin rabbul azhan yace haka kullum miyagun malamai suke danganta abubuwan sharri zuwa ga wasu masu daraja domin a samu karban abu me yasa ba a ce hatimin annabi sulaimana me yasa ba a ce hatimin annabi muhammadu ba saboda in an ce hatimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama addinin musulunci da annabi ya zo da shi yana nan a hannun mutane Qur'ani ne sai a ce a ina wannan hatimi ya zo a Qur'ani malaman hadisi suna nan suna kallo ina ne wannan hadisin ya zo da hatimi babu to sai a ce hatimin annabi Sulaimana kaga wannan wata hanya ce ta tamwihi ta rudar da mutane jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki kiyaye al'ayat malam yace ka je ka karanta waɗannan jeren ge ayoyi waɗanda kamar yadda muka faɗi suna nan a cikin suratul baqara aya ta 105 fatara khalqan kaseeran min ad-dullal sai kaga halittu da yawa daga cikin batattu yadkhuluna fi sihr suna shiga cikin harkar tsafi wa yuzunnuhu haraman faqat wai sai su rinka zaton ayyin tsafi da surkulle da duba wai haramun ne kawai wa ma yash'uruna annahu al-kufr ba sa jin cewa shine asalin kafirci fa yadkhuluna fi ta'allum as-siniya sai daga sun shiga suna koyon as-siniya ana iya kiranta haka ana iya kiranta alkimiya to anan ne kaka samu rudani as-siniya ko alkimiya hanyoyi ne na kimiyya amma na ilimin bokanci na shawon wannan bayani musamman a karatuttukan littafin aswarul battar wato hanyoyi da kake gani ana ainihin tattaunawa ai ko kuma lissafe-lissafe na physics da chemistry da mathematics waɗannan irin hanyoyin hanyoyi ne na lissafi domin gano wani abu na keke da keke to waɗannan irin hanyoyin ne suke ɗauka su ma suna lissafe-lissafen amma bambancin shine su suna ƙoƙarin gano abin da yake gaibi ne misali yaushe za ka mutu yaushe wance za ta yi arziki yaushe wane zai bar gari wane yana da sa'a ko bai da sa'a wane ne ya sace mota kaza anguwa kaza da aka yi kaza yaya abin yake to yanzu kaga wannan irin waɗannan calculations da ake bi a physics da chemistry irin su ne suke bi sai dai in aka tafi abin da za a gano wannan za a gano shi ne ta hanyar wannan lissafi keke da keke don haka abu ne da duk wanda ya iya lissafin da ya bi shi zai iya gano shi wannan ko wani abu ne wanda yake idan aka yi lissafi aka yi lissafi to akwai inda aka je aka turke to sai a tsayi da kai anan to dama abin da ake so a kai iya wannan mararabar to haka kai iya wannan mararabar sai shirka ta zo sai ka ga an ce to faɗi kai sujuda ga tauraro kaza a daidai wannan lokaci to in yayi daidai da wata sallah to kakkai sallah a daidai wannan lokaci eh ka tashi kai tsiraici a daidai wannan lokaci ka tashi kai wani abu wanda sai a faɗa ma wani abu na haramun ko na kafirci to wannan shine yake nufi da ainihin asimiya ko kuma in kana karance karance wata ran zaka ji sun kira shi alkimiya shine dai kimiyya da ake magana sai dai ba iri ɗaya bane isharar da nake maka kenan ka gane gashi sai ke cewa asimiya abinda ake nufi da asimiya wa nan asihir ana nufin ainihin sihiri wa hasiluhu yadda al'amarin yake ihdasu misalatun khayaliyya la wujuda laha fil his wato yadda al'amarin yake shine samar da wasu abubuwa na misali a cikin tunani waɗanda yake a gaskiyar al'amari waɗannan abubuwan babu su an fahimta ma'ana a cikin tunaninka ko a cikin tunanin wani ka yi ƙoƙarin samar da wasu irin abubuwa waɗanda za ka ƙaddara waɗannan abubuwa amma fa su al'amuran babu su sai yake cewa wa min qarrafi fi furuqihi al-imam al-qarrafi a cikin littafin shi al-furuq a mujalladi na hudu shafi na 1288 طبعة السلام وطبعة دار السلام يتي الفرق الثاني والأربعون والمئتين بم والأربعين هكذا والمئتين يتي بمبنشي na abu na ɗari biyu da arba'in da biyu kalamun tafsiliyin fihi magana wadda take akwai tafsili akwai bayani keke da keke a cikinta وفي مظاهره da kuma irin yadda take bayyana wa fi alaqatihi bis-sihr da kuma irin yadda wannan magana take da alaka da sihiri sai malam yace falyunzar aje a duba wannan maganar waɗannan ta'rifat din za ku ga yadda suke a rubuce haka na karanto ba za ka fahimci komai a ciki ba zan ɗauko mana littafin za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala a ƙarshen wannan darasi gaba ɗaya amma a yanzu ina karanta mana abin da ke wurin ne wato abin da yake so ya ainihin bayyana da abin da ake nufi da asimiya wa anan yana son ya ce wani nau'i ne na sihiri wanda baka kabbara wani abu wanda yake abin ba haka yake ba yana so ya ce kamar rufa ido kenan idan ka kabbara abin yadda yake amma a ido da ido babu shi to sai ka bi waɗansu irin matakai waɗanda za ka bi domin ƙoƙarin tabbatarwa da su mutane wannan abin amma fa babu shi misali sai a ga ainihin mutum yana shiga ta bakin jaki yana fita yanzu wannan abin ya shiga ta bakin jaki ya fita ta dubura yanzu wannan al'amarin a haƙiƙanin al'amari kai za ka fara suranta shi tukuna a cikin zuciyarka to sannan sai kai tunani to yaya za ka yi ka suranta wa mutane su ga haka a cikin idansu to kaga wannan kokarin suranta musu da zaka yi dinnan shine zai kai ka zuwa ga waɗansu yin al'amura waɗanda zaka gane maganar da yake cewa zaka gane alaƙar wannan abin da sihirin da kuma wanda irin nau'i ne da kuma yaya ake al'amarin ya bayyana wato a takaicen takaitawa wasu aljanu ne za su yi wani sharadi akan ga wata hidima da za a rinka musu duk sanda za a fita a yi wannan abu ko dai a yanka musu bakar kaza ko a yanka musu wata wake-wake ko a yanka musu wata kaza mai butsa ko wani abu makamancin haka to a lokacin nan da za a fita yin abin sai su faɗi wasu kalmomi waɗanda da zara an tara mutanen da za a nuna wa abin in aka furta waɗannan kalmomi sai su bi sai su ainihin rufe idanuwan mutanen daga ganin hakika su waɗannan aljanu idan suka rufe idan mutanen daga ganin wannan haƙiƙa to sai mutanen sai su koma suna ganin wannan khayal din wannan abin da kai ka suranta a ranka wanda shine ne shigarka cikin bakin jaki da kuma fitarka ta dubrashi ko kun fahimta jama'a to da sauran abubuwa waɗanda kake gani waɗanda zaka ga yaya al'amarin yake a'a ko ɗaya kamar igiyoyin nan ne na zamanin annabi Musa da Fir'auna me Allah madaukakin sarki ce saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi si'rin azim kaga sun sihirce idanuwan mutane sun firgita mutane amma duk da haka sai Allah ya ce sai suka zo da sihiri kasaitacce wato sihiri ne suka zo da shi amma fa sihirin wane iri ne a hakika da karantarwa alkur'ani da shaida alkur'ani qur'ani ya tabbatar da cewa waɗannan ainihin igiyoyi da dai ba su taba zama macizai ba suna nan a igiyoyinsu amma idanuwan mutane suka sirce sai mutane suka koma suna ganin ai waɗannan macizai ne amma ba macizai ba ne har lokacin da wannan sanda ta annabi Musa wadda ita kuma mu'jiza ce to kun ji inda kullun ake dambarwar abin da yake mu'jiza ce ta annabawa da karama ta waliyai da salihai to ƴan tsubbu sukan kwaikwayi abin da ƴan duba da matsafa to in suka samu jahilai su ne sai su rudar da su yanzu shi annabi Musa da gaske sanda shi da ya jefar da gaske ba rufa ido aka yi wa mutane ba da gaske ce ta juye ta zama macijiya domin Allah ya fara yi mishi rehearsals Allah ya fara nuna mai haka a aikace tun a gaban shi shi da shi har shi kanshi annabi Musa ya firgita ya juya a guje sandar shi ce ta zama macijiya a anan ana koyar da shi ne lokacin da aka je fagen fama da ya sake jefar da sandar sai ta juye sai ta zama ainihin maciji me ya faru a nan bai firgita ba saboda can an nuna mishi gaskiya sandar ta kace amma ba da ba kai za ta wa illa ba aiki za ta maka to daga ƙarshe me ya faru ita wannan sandar ce ta bi ta haɗe waɗannan igiyoyi waɗanda su mutane suna ganin mucijiyar annabi Musa ce take haɗe mucizan ɗan sihiri amma haƙiƙa ne sandar annabi Musa ce da gaske da ta zama mucijiya take bi tana haɗe igiyoyi amma su mutane abin da suke gani macizai take haɗewa to kaga shine abu na farko tukuna kai da za ka yi to ina son ku rinka gane alakar abubuwan duk wanda ya karanta sciences dama a science ana cewa ne ka fara suranta abin da babu shi to sai kai tunanin ya za a yi a samar da abin wannan yana daga cikin theory na sciences ma'ana me kake tunanin babu kuma ba zai yiwu ba to suranta a zuciyarka cewa zai yiwu to in ka suranta zai yiwu matakin farko kenan to sai ka fara bin wace hanya za ka bi domin tabbatar da shi to kun ji inda ake rabuwa tsakanin sciences da kuma tsibbu da tsafi a science za ka fara bin hanyoyi ne na haƙiƙa domin tabbatar da abin ta hanyar bincike na matsalolin da za su hana yiwuwar abu idan ka kawar da su to sai kuma ka fara tunanin samar da hanyoyin da al'amarin zai tabbata don haka duk wata na'ura da kaga bature ya yi ta sai ya fara kaddara yaya za a yi abin ya yiwu wannan kaddarawar sai kokarin rubuta shi ya za a yi abin ya yiwu to sai kuma ya ce menene zai hana yiwuwar abin sai ya rubuta su to sai bi dawa bayan ɗaya sai maganin abubuwan da za su hana to tun da yanzu duk abin da zai hana an kawar da shi to sai a ce to ya za a yi a yi misali sai ka zo ka samu ɗan fili ne ɗan ƙarami amma ga wata ƙatuwar bishiya ta fito ta yi rassa ta yi sauyoyi sai ka ce ana so ka gina daki a wurin nan kaga abu na farko tukuna zaka fara kaddara ya za a samar da dakin a zuciyarka ya dakin zai zama yayi kamata ya zama to amma me zai hana yiwuwar dakin itacen saiwar da rassan sai ka bi duk sai ka sakuce su to yanzu tunda fage ya zama fili to ya za a yi a samar da wannan ɗakin ka cire almawana abubuwan da ba su hana samo shi to idan kun gane wannan a takaicin abin da malam yake faɗi kenan a cikin ɗan wannan ta'alikin Allah madaukakin sarki ya taimaka sai mu koma ainihin sama a inda yace wa ma yash'uruna annahu al-kufr sai kaga mutane suna shiga cikin harkar tsafi wai su a zatan su tsafi kawai haramun ne ba su san cewa shi tsafi kafirci bane fa yadkhuluna fi ta'allum as-simiya sai kaga mutane suna shiga cikin harkar koyon simiya wato sihiri wa amalihi da kuma aikin yin simiya din wa amaliha da kuma aikin yinta yin sihiri din malam yace wa hiya mahadus sihiri tsantsar tsafi ne tsantsar tsafi ne an fahimta wa fi aqdil mar'a an zawjatihi wa fi aqdil mar'i an zawjatihi haka nan sai kaga mutane suna shiga harkar a kulle namiji daga matar shi namiji ya kasa saduwa da matar shi an fahimta wa huwa sihirun a halin shi ma tsafi ne sai ka ji an ce an kafe shi sai ka ji an ce an kulle shi an fahimta to sannan da aka sun haka shine mace ta kiyarda da mijinta ko kuma mijin ya zo zai sadu da ita ya kasa saboda ne za ta tayan mai da fada da fitina sai ga kamar ba dan adam ba ko kuma mahaifin karo ta sai ga ta zama wata dabba a bar tsoro ko kuma wata dabba a bar kyama duk wannan aiki ne na ne na abin da suke kira aqadi ko kuma rabti malam da yace sihiri ne wa fi mahabbati zawji limra'atihi haka ne sai kaga suna shiga cikin harkar sanya miji ya ainihin wato so matar shi abinda Hausawa suke cewa an shanye shi da malamai ko an shanye shi a malamai sai kaga suna shiga cikin wannan wa fi bughdiha wa bughdihi kaga suna shiga cikin harkar sanya mace ta kinjinta miji ya kimata shi wa ashbahi zalika da makamantan haka bi kalimatin majhula da wasu kalmomi waɗanda suke su kalmomin jama'a an jahilci ma'anarsu domin su kansu da suke furta waɗannan kalmomin jama'a gaskiyar lamari ba su ne ma'anarsu take ba kalmomi ne waɗanda an laƙana musu su sun laƙame su wato sun koyi furta su an ce duk lokacin da kake buƙatar kaza kawai da abin da za ka faɗi da ka faɗi buƙatar kaza ta biya don haka kalmomin su kansu sun jahilce su malam yace aksaruha mafi yawancin waɗannan kalmomi shirkun wa dalalun kalmomi ne waɗanda suke kalmomi ne na shirka da kuma bata duk waɗannan jama'a muna karatu ne kamar yadda muke faɗi za mu dawo mu fede biri har wutsiye shi insha Allah dangane da waɗannan mas'alolin to ba shi a ƙasa sai malamin ce min al-ma'lum min al-ulum al-muharrama ilm at-tanjim na daga cikin ilmomi waɗanda suke haramun ne ilimin taurari to bari in tsaya in yi bayani saboda da Hausa muke magana kuma akwai abubuwa da dama da ƴan tsubbu da ƴan bid'a suka kawo rudani a ƙasar nan tamu asali ilmu tanjim ko ilmu nujum haramun ne kuma kafirci ne amma ilmu hisab shi ake kira ilimin hisabi shi kuma musulunci ne to don haka ku kiyaye amma suna da kama da juna kamar yadda in ka kalli statistics ka kalli mathematics sai kaga suna da kama da juna amma akwai inda suke rabuwa da dama to haka tanjimi da ilmul hisab akwai wurare da dama da suka sha bamban shi ne tanjimi ilimi ne wanda ƙarshe za a kai ga laluban gaibin da Allah madaukakin sarki ya haramta a gano shi ko ilimin hisabi ilimi ne wanda za ka bi shi har zuwa ƙarshe ya kai ka ga abin da kake nema keke da keke don haka za ka ga duk wata formula ta mathematics ko chemistry ko physics idan ka fara warware ta a hankali a hankali in ka bi ta za ta kai ka har ga amsa idan wani ya zo duba in daidai ce za ka iya gani sai dai wani ya ce ga wata formula ma wadda za a iya kaiwa zuwa ga amsar ita ma daidai ce amma shi wannan ilimi na tanjini za a fara lissafin ne keke da keke to sai a kai wani wuri kamar yadda na ce sai zama wata mararraba sai a ce da ka zo daidai nan eh to fa duka ba ajib ya an qara'ilu fa duka yi sujuda ka kalli yamma a ɗaki mai duhu kuma kana da tsiraici to kaga daga nan ne za ka gane to me yasa idan ba lissafi ne irin na hisabi me yasa ba za a ci gaba har a gano formula shi ba a'a shi wannan lissafin kamar yadda malaman sunna suke faɗi la yu'akhiru shay'an wa la yuqaddimu shay'an inna ma huwa tamwihun an kawo shi ne kai don a roda ka misali jama'a waɗanda suke tsafe tsafe cewa mai gobe da nisa ko mai yasin babu wata yasin a Qur'ani da take kashe mutane babu wata yasin da Allah ya saukar da ita wadda take sa a kori mutane daga gari babu wata yasin da ake karanta ta a Qur'ani don a sa mutum ya kyamaci dukiyar shi yana neman kai da ita babu wannan a Qur'ani al-Qur'ani rahma ne na'am to amma sai ka je ka samu a lokacin da ka kai mishi wannan bukata taka sai ka ga ya rike alqur'ani a hannun shi izu 60 din har ya budo inda yasin din take sai ka ji an ce za a karanta yasin ne mubin a dukkanin yasin ne mubin ce amma wani sirri ne wannan yasin tana da mubin tana da mubin to da an je mubin sai a ce ajib ya an qawailu ajib ya sa qawailu ajib ya kaza to wannan ajib din shine asalin sihirin yasin din an yi ne dan a kama hankalin jahilai cewa to ai qur'ani yake karanta jama'a kun fahimta to haka waɗannan da zaga ya zo na waɗannan lissafe lissafan asali ba lissafe lissafan bane in ba haka ba idan ka iya mathematics ko physics ko chemistry ko kuma ka iya irin waɗannan su statistics algorithm duka waɗannan fannoni ka je ka zauna wurin malami mai zana ƙasa zaka ga yana fara abubuwan sai ka ga to ai waɗannan abubuwan ga very clear methods samun ido za a je wani wuri ana zuwa wani wuri sai ka ga ya tsaya nuna ya tsanshi haka sai ka ga ya fara wasu abubuwa to sai ka ga to ai babu wannan a mathematics to dama nan ne asali ake so a kai to ko ba a yi wancan zanen an yi girgizar ƙasa ba wannan din ake so a kai amma ana yi ne domin ne domin shi kanshi a yi tarbiyyar shi don abu ne wanda kai tsaye kafirci ne in aka ɗauko ka aka ce zo kai kaza ba za ka yi ba don haka sai a kawo maka abin da zai rudar da kai sai an tafi an tafi shikenan idan tafiya ta tafiya sai kaga ya fito karara yana aikata kafirci saboda a lokacin ya riga ya zama committed ya riga ya kamu ya riga ya ainihin ya fara cin wata moriya wadda a lokacin nan shi da kanshin an ce bari zai ga idan ya bari ba waɗannan abubuwan duk da yake gaskiya saboda Allah zai rasa su to haka sai ga bari kawai ya daure jama'a kun fahimci wannan da kyau insha Allah ta'ala a cikin karatuttukan nan duk zamu zo kan waɗannan abubuwa to malam yace shi wannan ilimi na tanjimi yana daga cikin ilmomi waɗanda suke ainihin haramun ne su ne suke kiran su astrology na fata an gane wa sha'abaza da kuma ilmomi waɗanda suke na damfara ko na rufa ido warran da zane a cikin ƙasa a yashi wa sihr بسهري قال المصنف في رسالته الإمام الذهب يفدي أتكن ونمتا في ناشي مسائل في طلب العلم وأقسامه مسألولي game da neman ilimi da kuma karkasuwar yadda neman ilimi yake shafi na 215 ma'ar rasail sit wannan littafin yana cikin wasu rasail ne guda shida wani littafi ne aka buga shi na al-Imam az-Zahabi aka kwaya daya amma littafan shi ne guda shida to a cikin ɗaya daga cikin waɗannan shida din a shafi na 215 an hadhihi al-ulum ga abinda Imam az-Zahabi ya faɗi game da waɗannan ilmomi ilimin bugun ƙasa da ilimin ramlu da ilimi na tanjimi malam yace ba'daha kufrun sarrah wasu daga cikin waɗannan ilmomi kafirci ne ƙarara wa minha ma yahsulu bihi ma yahsulu min alkitaba daga cikin waɗannan ilmomin akwai wanda yake ta hanyar rubutu ne sai an rubuta wani abu kamar irin waɗannan murabba'at duk za mu sake zuwa da misalan su amma dai je ka saurari tafsirin mu na azumi na bana da muka zo daidai wannan aya ta ɗari da biyu wadda Allah yake magana sihiri din nan da muka karanto sai da duk muka tsaya muka zo da waɗannan abubuwan kuma za mu sake maimaita haka insha Allah ta'ala a cikin karatuttukan nan namu wasu kalmomin ne na baki kafirci wasu kuma ba kalmomin ne na baki ake yi ba wasu rubuce-rubuce ne in ka kalle su kafirci misali na daga ciki sai a ce a samu jinin haila a rubuta alkur'ani da shi daga wannan kafirci ne sai a ce misali a samu alkur'ani a ɗauke shi a raba shi izu sittin kowace kafa ka ɗaura talatin ka shiga ban ɗaki ga wani kundi ka rike kamar da alkur'ani ya zama maka kamar silifa kana ainihin yin wannan zikirori ko kana yin waɗannan ainihin addu'o'i ko abubuwan da duk suka kira su amma dai a musulunci ba zikiri ake kiransu ba a musulunci ba addu'o'i ake kiransu ba ana kiransu talasin ne surkulle kana yin waɗannan surkulle don kai kanka da kake baka san ma'anarsu ba to kana yi kana yi kana yi daga nan sai kaga an fara kiran sunanka shikenan kuma sai kaga ka samu abin da kake nema Allah madaukakin sarki kiyaye to shine sai malam mashhur yake cewa wa ta'limu hadha al-ilm koyon wannan ilimi sawa'un an tariqi kutubihi ta hanyar littattafan ne zaka koya aw min khilal talaqqi مبادئه عن المشعوذين ko kuma alal mushawazin ko kuma zaka je ka koyi yadda farkon shi da ka'idojin shi suke ne ga waɗanda ainihin wato suka iya shi wal kohan da waɗanda suke yan duba koyon wannan sihiri ta kowace hanya haramun haramun ne domin yanzu suna nan akan network na computer suna kan network na internet yadda kasancewa ana karantar da digirori da masters zaka ji ana ce maka ka zauna daga gidanka zaka yi karatu ta hanyar na'urar kwamfuta haka su ma zaka same su daga kasashen Misra daga kasashen Libya da kasashen Morocco da Algeria da kasashen Syria suna ainihin kowar da waɗannan abubuwa haka zaka je kaga ana karantar da waɗannan abubuwa ga suna in ka shiga nan gauruka kamar cikin garin Zaria da makamantansu zaka je kaga ana buɗe littattafai ana karantar da mutane su duk mun zo da misalan waɗannan littattafai a baya kuma insha Allah ta'ala za mu ainihin sake zuwa da misalan ire-iren su a nan gaba insha Allah قال الحافظ ابن رجب الإمام الحافظ ابن رجب الحمد يفدي في فضل علم السلف على الخلف أفكر لتافن شميسونا fifikon da ilimin malaman farko yake da shi akan ilimin waɗanda suka zo a bayansu shafi na ashirin da ɗaya ya ce فعلم تأثير النجوم باطل ilimi dangane da sanin wani tasiri da taurari suke da shi to wannan ilimi barna ne su ne ire-iren waɗannan za ku ji suna zuwa wurin 'yan boko da 'yan siyasa saboda wai kai ɗan boko an ɗauke ka jaki ne jahili kai ɗan siyasa an ɗauke ka kare ne mai kuɗin banza sai kawai sai ka ga wani ya zo kawai ya ce ranka daɗe na gano cewa tauraruwar kan lallai tana haske wai abin da suke cewa wai kowane dan adam yana da wata tauraruwa wadda a sararin samaniya take wakiltar shi wannan ƙarya ne babu wannan a cikin alqur'ani babu a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko ga a cikin wannan rudani suka saka wa yara cewa in kana kallon taurarin sama in kana lissafawa in ka lissafo ta ka zaka mutu ƙarya ne babu wannan a cikin karatu ƙarya suke to sai kaji an ce tauraruwarka tana haske amma cikin ƴaƴanka an gano wani tauraruwar shi tana dishi dishi to shi kuma dan boko yana son da ƴaƴan shi taurarin su su haske shi dan siyasa yana son taurari to shikenan a to yanzu ya za a yi shine sai a bashi kuɗi ya je zuba tauraruwar bata sai ta haske yau shine mana tunda ta yi dishi dishi ta yi dim zai je recharging batirinta ya rena hankalinka ne duk karatun bokon ka ya mai da kai mashirmanci babban malamin hadisin duniya Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin shi At-Tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu yace kai kyo yace a wannan zamani da ke cike da ƴan boko waɗanda suke da'awar kansu ya waye yace amma sai ka ga hamshakin dan boko sai ka ga wani jahili a cikin addini ya go yana wasa da hankalin shi sarki ya tabbata da Allah wannan magana ya yi fiye da shekara hamsin ka dubi gaskiyar magana an fahimta jama'a dan boko ne ba ga shi ka ta fara dan boko amma sai ga wani ya bugo mishi waya yana gaya mishi wasu maganganu musamman a yanzu jama'a wai aljanu wai aljani ya bugo waya aljani ya bugo waya aljani wallahi alazim jama'a akwai wanda yake ya karantar da mu electric electronics engineering yau kusan shekara tara da ta wuce ina makka ba na mantawa na je aikin haji sai gudo min waya yace ustaz yace eh wallahi aljanu ne suka bugo min waya daga makka sun ce mishi a aran kai dade yan damfara ne yace kai ustaz wannan gaskiya ne nace mishi yan damfara ne university mu tana nan a ƙauyen university ashe ma suke suka samu wayar shi kawai yan damfara ne muka yi tabbin su muka yi tabbin su muka yi tabbin su jama'a har sai da muka yi trapping har sai da muka kama su yara ne matasa yan ƙauye kawai haka yanzu ko ina kusan kowane gari sai ka ji wai ga wata lamba wai aljanu sun bugo waya sun ce wai za su baka kuɗi gaba za su baka amma kai kuma ka kai dubu ɗari uku wuri gaba ka kai wuri gaba ka je ka ɗauki akwatin in ka ɗauki akwatin za ka je akwatin da nauyi sai ka ɗauka sai su ce to amma ba za su faɗa maka code ɗin ba abubuwan da za ka faɗi ka buɗe akwatin amma miliyan ɗari tana ciki sai ka je ka aje dubu ɗari uku kuma wai a ƙasar yin jama'a a Abuja Abuja da ke cike da ‘yan boko suna rangwada kansu ya waye sun yi karatu, sai a ce wai Abuja ne musu irin wannan damfara jama'a. Duk wani aljani da ya bugo maka waya eh zo ka kawo mana wai za mu yi magana da shi Allah so za ga asirin shi zai tomu. Jama'a mun fahimci wannan? Ba da jima wannan ba jama'a wani ya kawo mana irin lamba haka. muka buga na ce yanzu kai aljani ne ya ce eh na ce to shi kenan me kake bukata wai a yana so zai taimaki wancan ne da me da kuɗi to shi kenan sai ka kawo kuɗin amma za ka ba shi kuɗin ba tare da wani sharaɗi ba ba wani sharaɗi ka yarda to ka kawo mishi kuɗin ya ɗauka shi kenan zai gaba shi nace yanzu kai a irin wannan zamanin da ake ta da'awar sunna har yanzu kai wa'azi bai zo gare ka ba kana son kai damfara wannan abin jama'a ko ta guda ba a wuce ba fa to haka fa wannan abin kusan ko ina to nan wata samuwar damfara jama'a wannan damfarar daga nan garin Zaria aka fara yin ta jama'a sai a samu lambar wani babban mutum wannan shi ba zai da'awar shi aljani ba ne a'a shi dai zai nuna cewa ya wani bincike a kanka ya gano cewa kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne don haka zaka siyo riguna kaza zaka kawo yana nan anguwa kaza yana nan anguwa kaza yana nan anguwa kaza zaka je ka same su wani lokacin yan iska ne a anguwannin nasu ma ba ma da'awar malantan ma ta ƙarya suke ba a nan nan nan nan wannan ita ce zariya birnin ilimi da haka ne kakanninku suka shahara da damfara da iddi'a'in malanta da karama ba da tsurar ilimi ba da tsabar juya karatu ku je ku yi nazari mutanen zariya ba da haka ne aka ce zariya birnin ilimi ba inda da haka ne zariya birnin ilimi da ko ina ma ya zama birnin ilimi so ba da damfara ce ilimin ba da haka gashi nan yanzu har an fara kuka da matasa matashi yayi karatu ya zauna ya karantar da al'umma risala askari muktasar ba zai ba Aishi yanzu yana neman ne ina za a hada shi da wani Abuja ko ya rinka mishi aiki ya rinka zuwa yana kaza ya rinka zuwa yana kaza to karatu fa a shi gaskiya ba wannan karatu ne da ya iya yake so ba shi yanzu yana son hanyoyi ne waɗanda za su rinka shigowa shi ma ya ainihin samu wasu shaguna ya zuba kaya ya samu wasu motoci ya samu kaza wai wannan ita ce albarkar makaranta albarkar makaranta ta hanyar karya ko damfara ko tsafi ka bar harkar ilimi a halin ka iya ilimi to ku ji tsoron Allah wannan shine sakon mu Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka ga abin da malai yake cewa shi wannan ilimi da za a ce wai ana da wani ilimi wanda ake gano cewa taurari suna da wani tasiri ga rayuwar dan adam an gane game da arziki ko tsiya game da haihuwa ko rashin samunta cin zaɓe ko faɗuwa ƙaruwar jali ko ainihin rashin shi to wannan ilimi malam yace batilun ƙarya ne wal amalu bi muqtabaha kuma aiki da abin da wannan ilimin ya hukunta kat taqarrubi ila nujum kamar bautawa aljanu ne da neman kusanci da su ma'anar wannan shine idan kawai wani yazo ya ce maka ai ya gano cewa tauraruwar ka kaza kaza kaza kaza dan haka a samu wasu raguna a yanka a samu wasu shaddoji bandir goma a samu wasu kaza za a tafi za a umara za a je za a dawafi za a je za a sauke za a dafa wake da shinkafa za a je za kar ka sake kai aiki da wannan domin yin aiki da wannan to wato kenan ka da taurari suna da tasiri haka na neman ka gabatar da wata ibada wadda baka nemi kusanci zuwa gare su wa taqribu alqarabin laha da kuma gabatar da ainihin wasu sadakoki da waɗannan taurari kufur to kafircewa Allah ne haka babu wata tauraruwa da za a ce saboda tauraruwa kaza kace maka barna ai marmaza a sai shanu a yanka ai marmaza ayi kaza ai marmaza ayi kaza ai marmaza ayi kaza abin da suka rudo wani tsohon shugaban kasa kenan soja suka ce an duba taurari an ga cewa akwai wasu fitintunu da za su taso mishi da haka abin da za a yi za a sai ɗarurukan dawakai za a yi waɗannan dawakai kwalliya za a sake su a gabas da yamma da kudu da arewa na ƙasar waɗanda su waɗannan dawakai da aka yi wa shiri da ado to sarakunan aljanu za su hau waɗannan dawakai za su lullike mishi mulkin ana yin haka kuma shi kenan Allah madaukakin sarki ya kwace mulkin Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da iko akan komai Allah ya fizge mulkin daga hannun shi ya ɗauki waɗanda aka zuba a kurkuku su kuma ya fito da su ya danƙa musu wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha Allah ya daga waɗanda ya so wa tuzillu man tasha Allah ya dankofar da wanda ya so baka isa ka ce komai ba saboda yawa kan shi kirari ya ce biyadi khair alheri gaba ɗaya a hannun ka yake shikenan duk wanda ya ga dama sai ba baka isa ka ce dan ne la yas'alu amma yaf'alu yaf'alu wa hum yas'alu so da haka al'amarin kenan dan haka jama'a kun ji duk lokacin da wani ya ce maka wani tauraro yana da wani tasiri in ka sake ka ba da wata sadaka to kar a rode ka ka tabbatar da cewa kawo wata sadaka ne kawo wani qurbani ne kawo wani baiko ne ga wani tauraro dan haka kafirci ne jama'a mun fahimta to irin waɗannan wa'azozin dole ne a je a yi ta gabatar da su ana fahimtar da mutane daga haka ne za ga in kai ya waye to shikenan babu damar kuma a damfari mutane amma ina mai takaicin sake faɗin waccan maganar a yanzu da ake da'awar kai ya waye game da addini da kai ya waye game da zamani a daidai wannan lokacin zaka ga da wahala ka samu wani dan boko ko wani dan siyasa wanda irin waɗannan ba sa juya shi a daidai irin wannan lokacin zaka ga yar gayu ko dan gayu handset din shi ko handset din ta ya bata an sace mishi laptop ko an sace mata laptop a daidai irin wannan lokacin zaka ji an ce za a je wurin wani za a je a duba a je a gano wane ne ya sace duk wannan gabatar da kai ne ga wasu waɗanda ba Allah ba babu wata addu'a da ta wuce ka roki Allah madaukakin sarki game da duk abin da ya bata Allah ya sa a gare shi babu na wani tawassuli da ya wuce ka roki Allah da sunayen shi da siffofin shi da ayyukan ka na gari da Allah ya sa ka ka roki Allah Allah ya sa a gane ka ba jama'a musulmi abun wuya dai matar annabi mai suna Aisha ta ara a wurin yayarta mai suna Asma ana cikin tafiya sai abun wuya ya tsinke da ya tsinke kuma sai zurara gaba ɗayan shi ƙasa sai ya faɗi a ƙasan a ƙasan abin nan raƙumi tana cewa abin wuyanta ya faɗi sai aka kwantar da raƙumi ashe sai aka kwantar da raƙumin akan abin wuyan nema yi nema har aka zauna a wannan wuri aka wuni aka kwana har gari ya waye har sai da ara ta sauka dangane da taimama don an tsaya inda yake babu ruwa babu inda kuma za a samu sanadin ruwa idan da da wata kara-kara idan da da wata ƙasa ko tauraruwa da ake consulting idan da da wani abu da ake wanda za a gano da yanzu yanzu sai manzon Allah sai gano saboda haka shiriyar manzon Allah ita ce kadai shiriya duk wata shiriya da za a bi wajen gano wani abu da ya bata to ita kanta bata ce don haka a tsaya a ta manzon Allah duk abin da ya bata a roki Allah rami ya bata a roki Allah Allah ya dawo da shi annabi yakubu yana da da ya bace karshe suka zama yaya suka bata me ya koma yana yi wace kasa ya share wanda ya shi babu me yayi addu'a innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah illa alqawmul kafirun kuka ike dan shi ya bata suka ce tafta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haraba watakuna min alhaliki baka ta tunanin Yusuf har ka mutu ko ka makance yace ni Allah nake kuka na ka gani inna ma ashku basi wa huzni ila Allah bakin ciki na da nunkufurci na da damuwa ta Allah nake gayawa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun sannan kuma Allah ya sanar da ni abin da ku ba ku sani ba ku je ku nemo min Yusufa da dan uwan shi kun ji asbab ba wai zama za ka yi to malam ya duba maka kai kuma ka koma ka kwanta tunda ka biya a sai ka ji biyar izhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi ku je ku nemo yusuf da dan uwan shi wala ta'asu min rauhillah kar ku dai tsammani game da rahama Allah in ba kafirai ba ba waɗanda ke yanke tsammani da rahama Allah jama'a kun ji shiriyar annabawa idan abu ya bata har Allah madaukakin sarki ya dawo mishi da 'ya'yan annabi har Allah madaukakin sarki yasa ba a ga wannan abin nuna ba an hakura an yunkura ba ta sai aka ce af gashi shikenan amma yanzu yan bid'a da yan tsubbu duk matsalar da za ta faru ba su ce suna da wani abu na musamman amma sai su ce a siyo kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk a gama waɗannan abubuwa tun muna yara wajen 1970s mota ta bace a anguwar mu tun lada wani yayan mu ya gama primary 7 an ba shi lada ladan boko sai aka sace motar aka je wasu makaryata irin waɗannan lokacin duk ana cikin wannan tsirkaniya aka zo aka ce ai yanzu mota an wuce Kano ai yanzu ma an shiga ƙasar Nijar aka yi ta yanka kaji aka yi ta wake da shinkafa aka yi ta cin zabi aka yi ta cin kuɗi kaf ashe mota sun je sun kwashe duk abin da za su kwashe can wajen makabartar sojoji din nan gashi nan wajen gidan fata nan suka je suka jefar da mota a cikin fadamu nan in ka bi fadamin nan gashi nan zaka tafi gwamnan da makarantar bola da ake cewa ya take bo bola na hanyar rock cinema nan suka je ga fadamu nan sai suka je suka jefa mota a nan suka kwashe yan abin da suka kwashe can kuma ana cana ta dafa wake da shinkafa da kaji da zabi ana ta diban kudi ana bayarwa aka ce ai har sun wuce Kano har sun wuce Niger abokin uban wanda aka sace mota a lokacin yana da fadama a gurin ashe ya kwana biyu ya je don da lokacin ba wannan kwalta din ya je kewayo kawai sai ga wannan sabuwar mota to lafiya haka je aka kira mutane to a motar wani ce to an ce tana Niger za a kun fahimci wannan da kyau to tun a lokacin nan kai in baka yadda da wannan ba sai ka ji an ce ada sai ka ji an ce yan boko ne ko a ce maruwaci ne bai san ba malamai wani abu ne su Dr. Abubakar Imam ga sunan manyan malamai ne masana karatun addinin musulunci kuma yan boko ne lokacin duk ba sai da wannan abu sai aka ce yan boko ne su ai su ai yan boko ne ba sai da wannan abu ba a shine asalin bokon shine kanka ya waye karka yadda da duk abin da ba hakika bane duk wani mathematics da za a fara ba a kai karshe ba to ƙarya ne to dan boko bai kamata ya da wannan ba amma in sai ga jibgegen dan boko in the person of professor sai ga an bashi laya yana hadiya yan musu musun layu an dinka da fatar zomo sai ya ce hadi prof hadi hadi wai sai hadi guda bakwai don girman Allah wanda ya kai farfesa a cikin karatun bature to me ya rage me ya rage game da karatu game da wayewa game da kaza sannan wanda ya kai matsayin ya zama gwamna ko shugaban kasa me ya kai ya je ya yi nildam a gaban dan tsundu a yi mishi ƙwaryon nono da reza tsakani da Allah ana bi ana shafa mishi wani abu wai saboda yana so ya tazarci kuma ku duba irin wannan a daidai lokacin gwamnan adamawa na yanzu murtala yako to uban shi tun ya fahimci addini je kama ya balwa ka tambaya ba sai ka faɗi sunan shi ba ka ce ban gani a risala ba sunan shi kenan ya abin da suka kawo sai ce ban gani a risala ba sai suka sa mai ban gani a risala ba uban murtala yako wannan gwamna na yanzu maza ce sai ce ban gani a risala ba sai suka yi mai tambari da cewa marowaci ne dan tsohon attajiri ne amma ya yi karatun tsoro to duk abin da aka sai ce bai gani a risala ba bai gani a risala ba sai suka samu bai gani a risala ba to kaga ire-iren waɗannan abubuwa ba za su samu ba sai an tashi an wayar da kan mutane kuma kaɗai za a wayar da kan mutane ne ta hanya a rinka bi ana karantar da su sannu a hankali saboda jama'a shedan ya dade yana barna abinda kullun ake nuna matasa kenan tun kafin a haife ka ne barnar ta faru to ba zai yi ka iya gyaran ta rana daya ba kuma duk abin da aka saka wa dan adam a zuciyar gamsu idan barna ne kana so ka cire sai ka bi a tsanaki a hankali an kai ga zarewa ina ma'anar wannan yanzu idan ka dauko kwallo ka bugo ta da ƙarfi ta shigo cikin ɗakin nan to da gudu za ta sake tsalle ta bouncing back ta koma da baya da guje saboda ta shigo da gudu to da gudu za ta koma amma an kana so ta samu wuri ta zauna to turo ta a hankali za ka ga ta samu wani wuri ta zamanta ba za ta fita ba haka abin yake an daɗe jama'a ana karantar da ane wa mutane abubuwa na tsafi da tsubbu da sihiri da waɗannan abubuwa an haifi mutane a ciki sun girma a ciki mutanen nan sun tashi suna barazana mutum zai tashi yana barazana a anguwa ana jin tsoron shi in aka baki dan shi to ran nan an shiga uku in aka baran mishi da garin tuwo to ran nan an kade haka fa aka zauna da waɗannan mutane a cikin garuruka sun kuntata wa mutane saboda me yara da yara sun yi wasa wane ya fasa kan dan wane a matsayin zaman anguwa duka ƴaƴanka ne sai kai hukunci kai karka kuma eh ka zuwa yanzu shikenan kawai khalas kai kuma aje ai maka asibiti aje a gyara ka kai kira a shikenan a shi tunda uban shi malami ne wai sai dan shiga wani dan abubuwa shikenan sai ce duk ya kashe mutanen gidan sai ka zo ka samu gaba ɗayan anguwa an yi zaman tahiya a kofar gidan shi ana ta tuba shi kuma ya je can yana ta harjaji yana ta yana ta wani jan tarbi haka yana hararan mutane yana hararan mutane ana ta tuba kai ya kai karshe a mutu duk mun ga waɗannan jama'a yan bambara ba wallahi yan bambara ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji وقال ابن عبد العز في شرحه الامام ابن عبد العز الحنفي اتكلم لتافع شرح شناء عقيدة الطحاوية شافي من 503 zuwa 504 yace wa sana'atu tanjib koyan aikin bugun kasa na taurari allati madmunuha al-hikam wanda yake ta tattaro da wasu tsare-tsare ne abin ya tattaro da wasu tsare-tsare dan abin ba wai abu ne kawai barkatai ba a'a akwai wasu harufa da zaka koya akwai wasu lambobi da zuba su a cikin gidajen su dan haka abu ne muhkam abu ne yake gudana a bisa wani tsari an gane sai ce wa huwa listidlalu ala alhawadith alardiyya bil ahwal alfalakiyya ana amfani da wasu abubuwa ne da suke faruwa a ƙasa sai a kafa hujja da wasu abubuwa da za su faru a sama an fahimta eh أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية ko kuma cuɗanyawa ce tsakanin waɗannan halittu na sama taurari da kuma walghawa'il alghawa'il alhur fatalwa fatalwa waɗannan fatale al'ardiya na ƙasa malam yace irin wannan abin suna'atun muharramatun bil kitabi was sunna aiki ne wanda yake haramun ne in an bi dokar Qur'ani da Sunna bal hiya muharramatun ala lisani jami'il mursalin kai ba ma haramun ba kadai a cikin alqur'ani da hadisi da Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen dukkanin annabawa ma wannan haramun ne jama'a mun fahimta hada kai da wasu halittu na sama amma fa ina so bari in wayar muku da kai su taurarin jama'a abin da yake faruwa wasu aljanu ne suke tsayawa a sararin samaniya da sunan su ne suke wakilta waɗannan taurarin wannan abu ne wanda yake zahiri abu ne wanda yake a haƙiƙa ga yadda al'amarin yake kamar yadda gumaka da waɗanda suke bauta musu sukan ji gumakan na magana ku ne ba ku sassaka gunki amma gobe sai ka zo kana so za ka yi tafiya kana neman sa'a a wurin gunki sai ka jefa sadaka sai gunki ya jeho maka back to sender sai ce ba sa'a sai ka zake jefa naira ashirin sai sake jeho maka ce ba sa'a sai ka jefa naira dubu to sai ya shiru sai ka sake jefa dubu sai ya shiru to amma sai ka jawo maka sharadi ya ce amma in za ka fita to kai tsallan kwado tukuna daga kofar gidanka kaka tsallaka kyauren gidanka kai tsallan kwado sannan ka fita to gunkin kai ka sassaka shi shekaran jiya ya aka yau yake magana ka sa mai inji ne aljanu ne suke zuwa sai su tsaya a bayansu kusan wannan jama'a ba wani abu bane gadar tamburawa ga ta nan in zaka shiga Kano lokacin ga tsohuwar gadar can kana ganin ta hannun dama tsohuwar Colonial Bridge sanda za a yi wannan sabuwar jama'a har kallo sai da aka rinka tafiya daga Kano da Zaria da wasu gauruka wata da watanni bishiya ce ta gagara wata katuwar bishiya in aka zo aka cire ta sai a dawo a same ta da safe in aka zo aka cire ta sai a dawo a same ta da safe to me ya faru cikin injiniyoyin hanya aka je aka kira wani bature ya zo da gajeren wandon shi sai da ya sha tabayen murza ya buga kanshi tukun ya bugi kirjin shi da ya ja ka tafila ya sa mata giya suka tafi ya ɗebi bishiyar suka yi gaba ya je can ya zubar da ita sai kawai sai wata tsohuwa ta fito shikenan ya gama da ita shikenan to yanzu mai ce ce wannan tsohuwa aljana ce kawai aljanu ce kawai ko kun fahimta jama'a to aljanu sun dade suna barna a cikin wannan halitta da sunan sai ka ga shuri shuri ba aljani bane amma in shuri ya faru ba aljanu ke gina shi ba tururuwa ce da wasu kwari suke ginawa amma sai aljanu sai su zo su shiga mutum yakan yi gida ya dade bai tare ba sai aljanu su zo su shiga gashi can a jihar Niger in ka tafi zaka shiga Abuja ga katon gini nan gwamnatin jihar Niger ta yi amma ya gagara nace a dauka a ba wasu albajirai su shiga su ta karatun Qur'ani amma da sharadin an ba su kenan ba abin da zai same su aljanu ne kawai ka gina gida ka dade baka zauna ba sai zo su shiga da an shiga sai a ce wannan gida akwai na hisanci sai an daura agwagi sai an ba wani abu da za a daure a yi ayatul kursi kawai a shiga ambaci sunan Allah shikenan an kori duk wani shedani don dama ba nashi bane waɗannan abubuwan halittun nan na aljanu na shedanu jama'a da waɗanda ake kira fatale fatalwa gaskiya ce amma fatalwa ina son ku gane ba wani abu bane ƙari akan nau'i na wasu shaidanu nau'i ne na aljanu gaskiya akwai fatalwa amma mecece fatalwa ba wata halitta bace gabar nau'i ce daga cikin nau'ukan shaidanun aljanu kawai iyakarta kenan da duk abubuwan da ake faɗi a akan ga fatalwa ta yi kaza akan ga fatalwa ta yi kaza shedancin shedanu ne in ya tsaya gaban qur'ani ba abin da qur'ani ya rage to malam yake cewa ire-iren waɗannan abubuwa da ake magana dangane da sana'a ta aikin da taurari yace ba wani abu bane kawai kafa hujja ne ake da wasu abubuwa da suke faruwa a nan ƙasa ta hanyar wasu al'amura da suke faruwa a sama sai a ce tauraruwa kaza ta yi kaza to kaza me zai faru a ƙasa ko kuma haɗin kai ne tsakanin ire-iren waɗannan halittu na sama to haka ce waɗannan halittu na sama yanzu an biye wa masu magana ne amma ba tauraro bane jama'a wani shaytani ne zai tsaya da sunan shi ne yake kaza dan haka da ka faɗi ka yi sujuda a wurin sai ka ga abin da kake nema sai ga wato daga jikin tauraron amma wallahi tallahi ba tauraro bane tauraro bawan Allah ne ina fata an gane to malai yake cewa wannan sana'a haramun ce summa qala zakiran anwa'a haula'il arrafina to sa'annan bayan da al-imam ibn abdul izz al-hanafi ya gama fadin cewa ita sana'a ta duba da bokanci wadda ake da'awa cewa an hada da taurari da kaza yace wannan sana'a haramun ce a bisa qur'ani da hadisi da kuma harshen annabawa sai ya ambaci wasu nau'i na daga cikin yan duba wal munajjimina da waɗanda suke aiki da taurari sai ce nau'un minhum wasu nau'i daga cikin su ma ahlu talbisin dan kawo rudami ne kai za su yi kokarin kawo maka rudami ne wa kazib da ƙarya wa khida'a da kuma ainihin yaudara allazina yuzhiru ahaduhum ta'atal jin ta'atal jin lahu wanda ɗayan su zai kokarin bayyana maka cewa wai yana da aljanu ne da suke mai da'a أو يبدأ الحالة من أهل الحال من المشايخ النصابين كوكما يدعور ومحالي daga cikin halayen wasu irin batattun shehunnai waɗanda suke da'awar karama ta ƙarya wal fuqara da kuma waɗanda suke nuna zuhud sune al fuqara al kazzabin waɗanda suke makaryata ne wat tarqiyya da waɗanda suke yan bugun ƙasa al makiri da waɗanda suke masu makirci fa ha'ula'i to kaga waɗannan ibn abul izzi al-hanafi yake cewa yastahiquna al-uqubata al-baligha sun cancanta ai musu uquba mai tsanani allati tarda'uhum wa amsaluhum 'an al-kadhib wa talbis wanda yake za ta ainihin gargade su kuma ta ja kunnan su da irin su game da ƙarya da kawo mutane rudani wa kad yakunu fi ha'ula malam yace kai daga cikin irin waɗannan ma akwai waɗanda man yastahiqu al-qatl akwai waɗanda sun cancanta a kashe su saboda sun yi wani abu wanda abin ya kai da kisan kan wasu bayan Allah ko haifar da wata tarzoma wadda ta haifar da bala'i misali a shekarun baya ban san zuwa yanzu ba idan ka tafi ranar laraba kasuwar limin gado da ke jihar kano to zaka ga duk irin waɗannan da nau'o'in su gaba ɗaya jama'a ni na gan su ne ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba waɗannan irin yan damfara kana zuwa zaka wuce sai ga mutum ya ce malam tsaya tsaya tsaya subhanallah sai ga zaro wata dogo tsutsa daga idan ka haka sai ce inna lillahi wa inna sai sake ta sai ga ta koma sai ka ga daga ido na hannun tsuntsaye a malam tsaya aka sai ce a to ai abu ne kashafi ne kashafi ne mu Allah ya mana to yanzu duk saurinka wallahi ka fasa za ka tsaya haula'i ahlud dajal makaryata ne kawai rufa ido ne kawai suka yi maka to kaga waɗannan to ya cancanta a yi musu ukuba a hore su na biyu a nan kasuwar rimin gado din nan da take ci ran laraba a wannan lokacin zaka ga sun je kana cikin tafiya sai a ce malam zo haƙoran nan naka suna cike da tsotsotsi wani lokacin sai ga mutum yana wani dan gayu gayu ma yana dan ha ha ha wallahi ha ne kullum da sai na yi buroshi kafin kwanta ma sai na yi kaza yi kaza sai ce to shikenan kurkuru wannan maganin kana kurkurawa ya ce zubar ka gani kana bugarwa fasar sai ga tsutsotsi suka ce auzubillahi dan damfara ƴaƴan kalkashi ne kalkashi da ka sani to seeds din shi ƴaƴan kalkashi idan suka bushe idan ka ɗibe su ka zuba su a ruwa cikin ƴan sakon sai da sun zama tsutsotsi to su ne suke samuwa fa yanzu kaga wannan ba wani tsafi bane ba wani sihiri bane amma kawai aure ne hankalinka ne kaga sai kawo wata hoda sai a ce maka to naira biyar ka ta nan kullum ka rinka wanke bakinka ka fi kai da kake da makilin wanda masu ilimi suka yi ka je ka karɓi wata hoda kana kurkura a baki kana zubarwa baka san wace iri ba ce sai ce ita ce maganin wannan tsutsotsi na haƙorinka ‘ya'yan kalkashi ne in kana jin wannan maganar tawa je ka ka samu kalkashi da ake maka ruwa da shi to samu seeds ɗin shi ‘ya'yan in suka bushe zuba su a ruwa kana zuba su a ruwa ɗan mintuna kaɗan ba ga sun zama tsutsotsi to su ne ba a baka sai ka watsa a baki baka sani ba sai ka ɗauka magani ne ba magani ba ne damfara ce ‘yan damfara ne kawai za su yi wasa da hankalinka ne ko kun fahimta jama'a to duk ire-iren waɗannan jama'a ya kamata a horar da su wasu kuma waɗanda suke aikata wasu abubuwa da yake na kisa to sun cancanta a kashe su saboda sun ainihin aikatar da barna irin wannan qala shaykhul islam ibn taymiya fi kitabihi as-safadiyya ibn taymiya ya faɗi a cikin littafin safadiyya littafin safadiyya jama'a littafi ne da ibn taymiya ya rubuta shi dan raddi ga masu ƙaryata annabta annabawa da kuma mu'jizar annabawa da karamar waliyai suka ce ba wata mu'jiza ba wata annabta ba wata karama suka ce ba komai bane karfin hali ne psychology ne kowa in ya sa wannan karfin halin zai samu
sarki ya tabbata da al'adubuwa kaga waɗannan tafai
gashi kitabu safadiyya wannan littafi kana buƙatar ka karanta shi zaka ga tabbatar da mu'jiza ta annabawa gaskiya ce karamar waliyai gaskiya ce sannan a cikin wannan littafin zaka iya tantance tsafin matsafa ibn taymiya ya rubuta wannan sai kuma yazo sake rubuta kitabun nubuwat wannan kadai don tabbatar da annabtar annabawa gaskiya ce to a cikin wannan littafi ne wannan malami yake ɗauko mana bayanin cewa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da ɗaya zuwa ɗari da saba'in da biyu inda kalamihi ala jahalil mutakallimina a inda ibn taymiya ya zo yana magana akan jahilcin waɗannan mutakallimai suwaye mutakallimai su ne waɗanda suka kauce daga tauhidin annabawa suka koma tauhidi na sheme sai ka ji suna cewa wai alkalamu alal qudra alkalamu alal haya alkalamu ala kaza shi yasa aka koma ana ce musu almutakallimuna mana su ba yanzu za su tabbatar da tauhidi ta hanyar ayoyin qur'ani da hadisi bane za su tabbatar da tauhidi ne ta hanyar ilmul kalami law kana kaza la lazima an yakuna kaza fa idh kana kaza fala budda an yakuna kaza ga sunan karamin littafi da ke yawo akan haka a kasan nan shine littafin hayatul islam ga daga cikin tafan nan jawharatu tauhid ta ibrahim al-laqani da waɗannan ire-iren littattafai iba'atu bijunna duk littattafai ne na mutakallimai to waɗannan mutanen suke cewa bi annal mu'jizat wai mu'jizar annabawa wal karamat da karamomi na waliyai wasi'ir sai suka ce da sihiri kuwa nafsiya sai suka ce karfin hali ne kawai ha kuwa nafsaniya karfi ne kawai na zuciyar dan adam karfin hali ne na zuciyar dan adam wato su anan yanzu ba su yadda da karama ta waliyai ba ba su yadda da mu'jiza ta annabawa ba dan haka da suka tayi sai suka ce da mu'jiza da karama da sihiri duk ɗaya ne suka ce duk karfin hali ne to kun ga wannan kwari ne wanda dole ne a tashi ai karatu don a bayyana wa mutane gaskiyar al'amarin annabi idan ya zo da wani abu wanda yake ba a saba ganin abin ba to sai a kira wannan abin mu'jiza don haka annabi isa zuwa da ya ta hanyar ba uba sai uwa to wannan mu'jiza ce ga annabi isa an fahimta to ita kuma mahaifiyar shi maryam tun da ba annabiya bace wannan magana ita ce daidai maryam ba annabiya bace saliha ce waliya ce to wannan abin da ta zo da shi to ita kuma karama ce da ta iya haihuwa ba tare da ɗa namiji ba to yanzu kun ga waɗannan mu'jizoji na annabawa da karama ta waliyai to abubuwa ne waɗanda suke daga Allah shi annabin ba shi yake wa kanshi ba suna faruwa gare shi ne da izinin Allah shi waliyi baya tallan karama ku ji ba cewa yake ku zo ku ga karama ku zo nuna muku ba tana faruwa ne subfa al'amari ne zai zo ya faru misali al-imam al-bazzar ya rawaito a cikin littafin shi al-musnad da isnadi hasan wani waliyi cikin sahabban manzon Allah mai suna bara'u dan azib annabi ya aike shi yana cikin tafiya kawai sai zaki ya taso mishi sai ya turje sai ce wa zakin annabin ya aike ni kuma ka taso zaka cinye ni sai zakin sai ya tsaya sai mai ishara da baki zakin ina mai ishara kamar muje muje sai kuma ya raka shi har sai da ya kai shi kofar garin wannan sai zakin sai juyo wannan hadisi ne sahihi yana cikin musnad al-imam ahmad da isnadi hasan to yanzu wannan abin da ya faru ga wannan sahabin to menene karama ce to ba sa mata rana akai ba ba wani shiri na musamman aka yi aka ce ku zo ku gani in kun ce ni ba wali ba ne wali in an karyata shi ma baya zagi baya fada domin ya san shi dai wali ne eh to ba matsala amma in kaga mutum yana kokarin kare kanshi da kokarin mai da abin fada to ba komai bane kasuwanci ne kawai ya gaba a rusa mai trader dole ya kokarin kare trader shi amma waliye na gaskiya don an karyata su wallahi ba sa damuwa saboda su sun san wilayar akwai ta ko an fahimta su sun san suna son Allah sannan sun san sun rike wa Allah amanar da Allah ya basu to Allah na son su haka ba matsala dan ka ce baka yi da su dan ka ce baka son su dan ka zage su ba sa damuwa to waɗannan mutanen da suka tashi saboda zalunci sai suka ce to da annabta annabawa da karamar waliyai da sihiri suka ce duk ɗaya ne qala sai ibnu taymiya sai ya ce wa kutubu sihr al-mawrufa littattafan sihiri waɗanda aka gada anil kushdaniyin kana iya cewa kushdaniyin ko kishdaniyin wal hind da hind wato kabilu ne waɗannan nau'o'in mutane ne indiyoyi da mutanen irin kasashen afghanistan da mutanen kasashe irin na girkawa wal yunaniyin da yunanawa su ne girkawa din wal kit da kibdawa su ne dangin su fir'auna wa ghairihim min al'umam da waɗansu al'ummomi waɗannan irin littattafai mamlu'atun bi zikri zalika suna cike da ambaton ire-iren waɗannan abubuwa na ƙaryata mu'jizar annabawa da kuma karamar waliyai misal kutubu tamtamil hind kamar littattafan tamtamil hind littattafai ne jeren jeren littattafai ne ainihin wato na ainihin sihiri na indiyawa an gane sannan watan kulusha albabuli da kuma ainihin littattafai irin na tankulusha mutanen ƙasar babila ta iraki وكتب ثابت ابن قرة بل تفن ثابت بن قرة وأبي معشر البلخي ده أبي معشر البلخي وغيرهم ده ودن سما ممن صنف في هذا الباب ودن ده سكي ربوچة ربوچة game da wannan matsala ta sihiri ina son ku gane kamar yadda malamai suke rubutun littafi sahih al-bukhari sahih muslim risala askari haka fa masu sihiri su ma suka yi ta rubuce rubuce a wannan zamani shine nake gaya muku Abdul Fattah at-Tuhi wanda ya ta rubuce-rubuce dangane da nau'ukan sihiri alkibritul ahmar sihir haruta wa marut da makamantan waɗannan ire-iren su sun yi rubuce-rubuce wa abu abdullah muhammad ibn khatib kad zakara fi kitabihi allazi sammahu as-sirr al-maktum في السر والبلسمات ومخاطبة النجوم في ذلك أمور ومخاطبة النجوم في ذلك أمورا كثيرة يا أما الأمر ما سئل بي وبنغني دا إلى إلى ودنا أتكل كفانسو سوى لنا لتتفهم جماعة so da dama dan ka iya larabci kawai baka iya karanta suka fahimce su kana buƙatar ka dan kusanci waɗanda suka san littattafan dan ka gane wasu kalmomi waɗanda su ne za ka gane irin abubuwan da suke karantawa ko suke rubutawa da kuma irin ma'anonin waɗannan abubuwa to waɗannan littattafan in ka karanta cikin su za ka ga ainihin nau'ukan sihiri da tsafe-tsafe iri-iri jama'a Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ثم قال عنهم رحمه الله ta'ala sannan bayan ibn taymiya waɗancan maganganu sai kuma sai ya zo sai ya sake faɗin wata magana yace wa haula ya'buduna al-kawakib bi anwa'il ibadat wal qarabin irin waɗannan mutane suna bautawa taurari ne da nau'uka iri-iri na ibadoji da kuma baiko iri-iri da suke wasu kaga suna kai shanu wasu kaga suna kai raƙuma wasu kaga suna kai jarirai wasu kuma kaga nau'in mutane suke kaiwa misali daga ciki akwai waɗanda yake tagwaye duk inda aka haifi tagwaye a ƙauyen sai su ce a kai su sai a je a kai su wannan shirahin din sai a je a kai su wannan wurin da ake cewa nan ne matattara wurin bautar taurari duk suna da ire-iren waɗannan wata tanazzalu alaihim ash-shayatin allati yusammunaha hum ya ko malam yace sai shedanun da su suke ainihin wato kiran sunan su sai kaga suna sauka gare su suna kiran su rauhaniyatul kawakib rauhaniyan taurari wato shedanu ne aljanu ne amma na taurari wahi ashkhasu yake cewa wasu halittu ne munfasila anhu waɗanda suke daban suke da taurarin fa amma sai dai suna makalkalwa da taurarin a matsayin cewa suna tare da taurarin ne wa in lam yarawha ko da ike su waɗannan mutane da suke bautar waɗannan aljanu ba sa ganin su amma sami'u kalamaha suna jin maganganun waɗannan aljanu fatukhbiruhum sai kaji aljanu suna ba su labari wa tukhatibuhum bi umurin kaseera suna magana da su suna faɗa musu abubuwa da yawa wa taqdi lahum anwa'an min al-hawa'ij kuma suna neman wasu bukatu a wurin su kuma su suna biya musu ire-iren waɗannan wa hadha mawjudun al-yawm malam yace irin wannan akwai shi a yau da yawa kafiran fi biladu turk a kasashen ainihin turkawa wal khata da kuma kasashen khata wa hiya allati tusamma biladu turkistan sune kasashen da ake kira kasashen turkistan pakistan afghanistan waɗannan yankin kasashen akwai waɗannan irin tsafe-tsafe da yawa a yanzu ina fata an gane kama fi nuhbati az-zuhar kamar yadda yazo a cikin littafin nuhbatu zuhar shafi na 264 wal ajab ana samun irin waɗannan ainihin wato tsafe tsafe da yawa a wurin mutanen da suke ajamawa ne ba laraba ba wal hind da indiyawa bal wa fi bilad misr kai a kasashen misra ma wal yaman da kasashen yaman wal iraq da kasashen iraq wa sham da kasashen syria wa ghairi zalika da waɗansu kasashe malam yace wa a'rifu min ha'ula'i adadan ibnu taymiya yace na san irin waɗannan masu ɗimbin yawa wannan yana magana ne tun wancan zamani yau shekaru ɗari shida da suka gabata da sama to me kake tunani a yau kuma idan ya zama a wancan zamanin kaji yana cewa ga sunan suna da yawa a wannan zamanin kuma sun mamaye kusan ko'ina kamar yadda nake gaya mana sharri mafi girma mutanen nan da a yanzu suke kokarin su bata mana alharamain sharifai a kasashen makka da madina mutanen nan jama'a sun je yanzu sun taru suna nan da yawa idan ka shiga anguwar rusaifa a cikin makka wallahi alazim suna nan sun yi yawa idan ka shiga jabal ghurab suna nan daga shari'a mansur kana shiga bayan waɗannan shaguna ko gidaje zaka je ka ga wani tarin tudu ne ko dutse zaka ga su bakaken fata ne galibin su ƴan Nijar ne da ƴan Najeriya zaka je ka samu ire-iren waɗannan abubuwan yayi yawa a cikin su kuma wasu abin da yake kai su kenan har ya zama sun rudar da larabawan nan larabawan nan da yake ba su san rubutun alkur'ani irin namu din nan na sharqiyya ba rubutun allo saboda waɗannan irin littattafan na tsafin da suke tafiya da su galibi suna tafiya da su da irin waɗannan rubutun ne yau ƙasar Saudi Arabia ta hana a shiga ƙasar da ƙur'anai irin waɗannan namu na rubutun hannu yau ko kawaidi ne zaka shiga da shi kana zuwa airport na jidda in aka gani ba wai a kwace ba kawai sai an yi kiliyar ka gefe guda haka a tambaye ka menene wannan karanta mana idan suka gano cewa waɗannan tafai na tsafi ne to daga nan shikenan an kama ka an fara aiki akan ka kenan ni kaina jama'a ban san al'amarin ya kai tsanani haka ba sai 2009 lokutan kwacin shekaru uku kenan nake ba na ainihin haɗu da wani aboki na mun je Umara 2008 mutumin ƙasar Oman ne sai ya roƙe ni cewa ya ga wani bahaushe yana karatu da Qur'ani rubutun hannu yawo bahaushe magana amma bahaushen bai jin larabci sai ya kira ni ya ce mini kaga irin wannan Qur'ani ina zaka samu mini shi sai na ce wannan zan samu maka ko guda nawa ne sai ya ce ai shi na samu mai ɗaya ma ya more sai na ce babu laifi sai na ɗibi waɗannan ƙur'anin na iya tuna ko guda uku ko guda biyu sai na saka a jaka irin bako din sai da muka ce jama'a jidda kowa ana bincika kayan shi kenan sai aka tambaye ni menene wannan sai nace mushaf sai ni cikin kwanciyar hankali kawai nace mushaf qur'ani ne sai ca ya mance wannan mushaf ne shi sai na dube shi nace a majnun anta mawakaci ne kai hace aqul laka hadha al-mushaf wa taqul ايش هذا amma taqra hadha kai baka iya karatu wannan ne yace shi bai iya ba yace to da Allah dan tsaya gefe guda sai na tsaya da aka gama kulwarin mutane sai ce ka kwantar da hankalinka ka kai tun da kana jin larabci kana jin magana mu ba mun hana a zo da qur'ani bane amma mutanen ku ne ke zuwa da littattafan tsafi kasan nan da